أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan wallafar babban malami shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala a yau kwanan watan musulunci 12 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijira ta manzon zira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 18 ga watan goma shekara ta 2021 shekarar miladiya don kuwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata har yanzu malami ne mana bayani ne a daidai gabar da ya mata takin kaifa ta tashakkalin jinnu wanne yanayi kowane hali aljanu suke bi wajen caccanza kalolinsu lokacin da suke da niyyar canzawa daga halittarsu ta aljanu zuwa wata halittar ta daban inda malam ya kawo mana maganganun malamai ya fara da maganar qadi abu ya'la muhammad ibn al-husayn ibn al-farra wanda ya tsallako zuwa hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda yake cewa la adwa wala tiyara wala gula wanda wannan hadisin akan sa muka dakata za mu tashi daidai inda malin ce ƙalar nawawi rahimahullahu ta'ala imam nawawi allah ya ji kansa da rahama ya ce ƙalar jumhurul ulama mafiya yawan malamai suka ce كانت العرب تزعم أن الغيلان أن الغيلان في الفلوات larabawa sun kasance suna iya cewa fatalwoyi sun kasance suna zama a cikin dazuzzuka ne wahiyar jinsun mina shayaƙi su fatalwoyi ɗin wasu jinsi ne daga cikin shaɗanu fatattara alin nasi sai su rinka bayyana kansu wa mutane sai su rinka bayyana mutane suna ganin su lokacin da mutane tafiya ta kai su cikin daji watatagawwalu tagawwulan sai su rinka caccanzawa mutane caccanzawa ai tatalawwalu talawwulan shi ne dai abinda ake nufi da tatagawwalu shi ne tatalawwalu caccanzawa fatubillahum ali tariqi sai su rinka batar da mutane daga hanyarsu hanyar da mutum yake so ya biya kai zuwa inda yake so ya cimma waɗannan fatalwoyi sai su batar da mutum daga hanyarsa su shigar da shi can cikin daji inda kansa zai juye ya rasa ina gabas ina yamma fatuhulika kun ƙarshe kuma sai su samu dama su halakar da su fa'abatalar na biyu sallallahu alaihi wasallama zalika saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lalata ya ɓata wannan abin da larabawa suke riyawa ya nuna cewa wannan abin da larabawa suke riya cewa fataloyi sukan batar da mutum a cikin daji ce ba daidai ba ne shi ne abin da yake nufi da la adwa wala tsira wala hula ma'ana babu hula ba kwata-kwata babu samuwar fatalwa a duniya ba ne a'a abin da yake so ce shi ne wancan abin da larabawa suke kudircewa ita fatalwa ta kan batar da mutum a cikin daji to ba daidai ba ne amma samuwar fatalwa ba akwai ta ko babu akwai ta wanda shine abinda imam nawawi yake so kai mu zuwa gare shi wa qala akharuna imam nawawi yace haka nan wasu daga cikin malamai suka ce laysal murad bil hadithi wancan hadisi da muka karanta a sama hadisin Jabir dan Abdullahi ba fa abin da yake nufi shine nafi wujudil ghula ba abin da yake nufi shine kore samuwar fatalwa ba wa inna ma ma'anahu ibtalu ma taz'umuhu al-arab yace ma'anarsa shine lalata abinda larabawa suke riyawa min talawwin al-ghula bisuwar al-mukhtalifa ta yadda ita fitarwa takan iya samun dama ta caccanza zuwa ga surori mabambanta juna waqtiyaliha da kuma batar da mutum ko kuma halakar da shi ƙalu waɗannan malamai suka cewa ma'ana la abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ke nufi da babu fatalwa ai la tastati'u an tudilla ahada ita fatalwar ba ta da dama ko iko ta tabbatar da ɗaya daga cikin mutane a cikin daji kamar yadda su suke riya ƙala malam ya ce wa yi shudu lahu hadithun akhar har yanzu wani hadisi ne daban yana wancan hadisi shaida la hula walakin nas'ali wacce ruwaya kuma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce la hula ba fatalwa walakin nas'ali sai dai as-sa'ali kamar yadda na gaya muku a wancan lokaci da al-hula da as-sa'ali duk abin da suke nufi da su nau'i ne dai na fatalwa din qala al-ulama malamai suka ce السعالي بالسين المفتوحة والعين المهملتين السعالي ذا أكرت هذا السين مفتح دكما عين وتا باتره أكي معنى عين كنن غير ما وهم سحرة الجن سوني بوكاي كو مسافا daga cikin aljanu kamar yadda muke bayani wancan sarki ay walakin fil jinni sahratul lahum talbisun wa takhyil sai dai abinda ake nufi a cikin aljanu akwai aljanu da suke iya jujjuyawa su caccanza saboda wani tsafi ko asiri da suke da shi malai ce intaha zancen da aka ɗauko ya tike zancen da aka ɗauko daga imam nawawi a cikin sharhin sahihi muslim ya tike anan wajen malai ce tanbihu faɗakarwa لا حجة لمن ضعف حديث جابر هذا بحجة بحجة أنه من طريق أبي الزبير أن جابر وأبو الزبير مدلس ما ليت وانا حديث ان جابر da muka karanta tun wancan sati ya zama muka karasa shi shine la addu'a wala tiyara dinnan malai ce to babu ta hujja ga wanda ya ce hadisin mai rauni ne akwai malamin da suke ganin hadisin bai inganta ba yana da rauni saboda dalilin da malam zai ambata mana sai malai ce babu wata hujja da su waɗanda suka raunata hadisin suka dogara da shi a wannan hadisin na jabir dan abdullahi bai hujjati annahu min tariq abi zubair saboda sun kafa hujja da cewa hadisin ya zo ne ta hanyar wani rawi da ake ce masa abu zubair an jabir shi kuma abu zubair ya rawaito hadisin daga jabir dan abdullahi wa abu zubair shi kuma wannan abu zubair din malamai suka ce mudallis yana yin tadlisi yana yin tadlisi a cikin hadisi na'am malici abu zubair mudallis tabbas abinda suka faɗa abu zubair yakan yi tadlisi a da yawa daga cikin hadisansa walakin na sarraha bis samari fi tariqin rabi'at inda muslim sai dai a cikin ruwayar da shi abu zubair ya rawaito a cikin ruwa imam muslim hanya ta hudu da imam muslim ya kawo hadisin ya yi tasiri ya fito karara ya ce ya ji daga rawun da ya rawaito zuwa gare shi ne jabir dan abdullahi dan abin da ake nufi da tadlisi shine kamar koyi ayyuka malamin ka da kai karatu a wajensa malaman hadisi ba sa karbar hadisi a wajensa in ka ce na ji daga malami na to malamai za su rawar hadisi ba za su karbe shi ba to idan ka tashi sai ka shafe malamin ka sai ka faɗi malamin malamin ka kai tsaye amma ta hanyar da ba za a gane ba ina fata an fahimta ta hanyar wayo da dabara misali in ka ce ƙala haddafani wani sai ka faɗi sunan malaminka to da malaman hadisi sun zo sun ji sai su ce to wannan malamin naka mai rauni da hadisin bai inganta ba za a karɓe shi to akwai kuma malamin malaminka shi kuma mai inganci shi kuma ana karɓa hadisinsa to idan mutum ya tashi maimakon ya ce haddasani malami na sai ya ce an sai ya faɗi malamin malaminsa in ka ce an baya nuna cewa kai ka ji hadisin kai tsaye daga wajensa saboda zan iya cewa ni kaina daga da nake rayuwa a wannan karni zan iya cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye amma na taɓa jin hadisi baki da baki daga annabi ban taɓa ji ba wani ya rawaito wani ya rawaito wani ya rawaito amma har yazo kai amma yanzu idan na ce sami'tu fa abin me nake nufi na ji kai tsaye in na ce haddafani wani ya ban labari me nake nufi na ji kai tsaye ina fata an fahimta to su irin waɗannan malamai idan sun tashi za su yi sai su ce an wani daga wani sai su shafe malamin sai su faɗi malamin malamin su to shi wani abu zubai ɗin yakan yi haka idan baya so ya rawaito hadisi daga malamin sa dan ka raunata hadisin sa sai ya ce to ya ji daga malam malamin sai amfani da lafazin an ko an ko anna da sauran lafazin da masu tadlisi suke amfani da shi to amma ko malami yana yin tadlisi in dai zo rawaito hadisi daga malamin sai aka ji ya ce haddathani ko sami'tu to wannan abin da ake jin tsoro na tadlisin sa ya kawo saboda yanzu ya bayyana abin da baya ɗauko wata kalmar sai me ya ji daga malamin sa to shi sa daga cikin hanyoyin da ya rawaito wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi a cikin sahihi Muslim an samu hanyar da ya sarraha ya ce haddathani wani to sai malamai suka ce abinda aka jin tsoro na tadlisin nan nasa ya kawo saboda haka hadisin ya inganta wannan dai malam yana so ya bawa hadisin kariya ne nuna cewa hadisin ya inganta ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke riyawa cewa hadisin bai inganta ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace na'am Abu Zubairu أبو الزبير مدلس ولكن صرح بسماء في الطريق الرابع عند مسلم فانتفى احتمال تدليسه فالحديث صحيح والحمد لله ما ليس حديث ديا إن إن شاء الله تعالى وديا تتبت الله ما ليس رواه مسلم روى مسلم في صحيحه إمام مسلم يا فتد حديثي أتكين إن قاتت لتافنسا عن عن أبي السائب مولاه هشام بن زهرة daga abi sa'ib maula hisham dan zuhra annahu qala shi abu shi abinda maula hisham yake cewa qala dakhaltu ala abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu na shiga wajen sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya sarki ya kara masa yarda sahabin nan sananne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na shiga wajen sa fa wajadtuhu yusalli sai na samu abu sa'id yana sallah fajalastu an tabi'uhu sai na zauna a gefe ina jira ina jira sai kammala domin mu tattauna abin da ya kawo ni hatta qada salatahu har ya kammala sallarsa fa sami'tu tahrikan tahta sariri baitihi yace kawai sai na ji wani motsi a ƙarƙashin gadon Abu Sa'id al-Khudri yace wani nace yace kawai sai na ji wani abu yana motsi yana karkadawa a cikin ƙarƙashin gadon Abu Sa'id yace fa idha hayyatu ina leƙa kawai sai naga wani maciji sai naga maciji ne a ƙarƙashin gadon abu sa'idin ga kuma abu sa'idin yana mai yana sallah ya ce to sun yi tsoro kada ya cutar da shi fa qumtu li aqtulaha sai na tashi dan na kashe wannan macijin fa ashara abu sa'idin an ijlis abu sa'id yana sallah sai ya fahimci abinda wannan matashi yake sani yana so ya je kashe wancan macijin da yana sallah sai masa nuni da ishara da cewa zauna zauna zauna inda kake kada kai wannan aiki ina fata an kaɗan fahimta saboda haka wannan sai ki nuna mana cewa ashe babu laifi lokacin da kake sallah ka hangi wani abin da ya kamata ka yi ishara zuwa gare shi ka yi ishara babu laifi ya tabbata annabi zira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana sallah wani lokaci akan masa sallama to baya amsawa sai dai ishara da hannu haka kawai ma'ana ka fahimci akwai wani abin da yake na musamman wanda ba zai ba shi dama ya amsa sallama ba saboda haka ko yaro ne kaga zai yi wani abin da zai iya cutar da kansa lokacin da kake sallah babu laifi sai a masa ishara da hannu babu laifi sai mutum yawa yaro ishara da hannu domin ya fahimci cewa sallah yake shi kuma abin da yake sanyi ya dakata musamman idan abin da mutum yake abu ne da zai shigar da shi cikin halaka ko abu ne da cetar rai ne ko abin da ya kama da duk babu laifi mutum ya yi ishara da hannunsa kamar yadda muka ji a cikin wannan hadisi saboda haka ya ce sai ya min ishara da na zauna falamman sarrafa lokacin da abu sa'idin ya kammala sallarsa ashara ila baitin fiddari sai ya nuna min wani ɗaki a cikin gidan da yake ciki ya ce kaga wancan ɗakin ya nuna masa wani ɗaki ya ce e faƙala a tara habal bait ya ce kaga wancan ɗaki faƙultu na'am na ce e na gan shi ƙala sai abu sa'idin ya ce masa innahu qad kana fihi fatan hadithu ahadin bi ursin yace a cikin wancan ɗakin da wani matashi ne sabon aure bai daɗe da yin aure ba fa kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-khandaq wannan matashi ango ne yana cikin angwancinsa sai yakin khandaq yakin da ake ce masa yakin gwalalo ko yakin ahzab sai ya taso saboda haka sai ya fita tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zuwa wancan yaƙi fabaina huwa bihi if atahu alfata yasta'binuhu yace muna tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai wannan matashi ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullah ya manzon Allah idan li uhaddithu abi ahli ahadan ya ce ya rasulai a bani izini ina so in je in kai wa iyali na sako ana cikin halin haƙan handak din nan kusan lokacin abin da ya faru shine abu sufyan a matsayinsa na sarkin maka a lokacin bai musulunta ba ya je yo gangami na runduna da tawaga ta mutane kafar za su su yaƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jama'a ne masu yawa shi sa aka samu su al-ahzab al-ahzab ai kungiya kenan ko runduna masu yawa suka taho garin madina to lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar ba zai iya tunkarar sa ba saboda yawan su sai ya karɓi shawara a wajen ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne salmanul faris ya ce su a faris yadda suke idan yaƙi irin wannan ya cin musu suka gaba za su iya ba suka gaba za su iya ba rami suke su kewaye garin su da shi gaba ɗaya sai ƙatar rami mai zurfi kuma mai faɗi sai su kewaye garin sai su zauna a cikin ganuwar garin su saboda ka su sauran abokan gaba babu wanda isa ya tsalla kowane ramu ya shigo duk wanda ya toga masu kibiya nan a bakin ramu sai a gama da shi to sai dai su gaji da jira su koma inda za su koma to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shekar wannan shawara ya sa su haɓai ko ina aka rarrabu aka warwatsu wasu suna ɓangaren dama wasu ɓangaren hagu wasu gabas wasu yamma ana taka za a zagaye wannan za a zagaye garin madina da wannan ramu to lokacin da ake cikin wannan ramin ne sai shi wannan matashi ya zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi ake aiki ya ce ya rasulullah zan jan danga gida tunda na ga muku ango ne ya ce zan jan danga amarya ga wani hali ake ciki zan jan ban mata sako fa qala wa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce khudh alayka salahaka fa inni akhsha alayka bani quraiba annabi ya ce to ba matsala je ka amma dauki makaminka tare da kai ka tafi da shi ya ce saboda ina ji maka tsoron banu quraiza yahudawa da mukuraiza a lokacin sun warware alkawarinsu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ka ina jin tsoron kada ka wada a hanya su far maka su kashe ka saboda ka sa makamanka a jikinka ka tafi da shi ko da kuma haɗa su za ka iya kare kanka da shi annabi ya bashi dama fan talaqal fata ila ahli wannan matashi ya saurayi tafi zuwa ga iyalinsa dan ya je su gana wa wajada mar'atahu qa'imatan bainal babayn isassa gida ke da wuya sai ga matarsa ta fito daga cikin gida ya ganta tsaye a bakin kofa to kun san balarabe kuma da kishi saboda ka sai hankalin sai tashi nan da me ya fito da ke kuma sabuwar amarya ki fito waje ki tsaya fa ahwa ilaiha bi ruhi li yad'anaha kawai sai zaro mashi ya zaro mashi kawai kanta zai je soke ta saboda tsananin kishi wa adarakatu wa adarak wa adarakatu ghaira saboda ka sai kishi ya kama shi kishi ya turnike shi shine alghaira faqalat ita kuma da ta ga niyyar da yake da ita ya dauko ma shi gadan gadan yayin kanta sai ta ce la ta ajal kada ka gaggawa bawon Allah hatta tadkhula wa tanzura ma fi baitika har sai ka shiga cikin ɗakin ka ga abin da yake ciki ka san ni abin da ya fito da ni ka shiga ka ga abin da ya koro ni kafin ka dau hukunci a hannunka fa dakhala wannan matashi cikin fushi kawai sai ya shiga cikin ɗakin yana shiga faɗiɗa huwa bi hayya kawai sai ga wani maciji kuma rici katoto man tawayatun ala firashi ya nannade ya yi irin abin da macijin da yake ya maciji yake ya nannade kansa akan wata shimfiɗa akan shimfiɗa shi na tashi ya fasa kai fara kaza fi haram kawai ba wata wata yana shiga wannan mashin da ya zaro zai soki matarsa yana ganin macijin kawai sai ɗaga sai caka masa haka shine kawai sai soki macijin kawai sai take shi haka akai kamar yadda ka san idan ka samu irin kifi kan da daɗaɗɗin na ka soke shi da wuka haka ka caka wani abu a kansa aka ɗauko shi ta ka yi wa mucizi kawai take shi sun makaraja fara saba hubbi dar sannan sai ɗauko mashi haka da mucijin a jiki ya fito da shi a cikin gida sannan sai kafe shi a cikin gida haka a wani nahiya daga cikin gida sai kafe shi ya bashi فضربت الحية في رأس الرمح kawai wani macijin sai ya fara irin kacantan wannan haka ya fara motsi saboda zafin sukan da wanda matashi ya masa a jikin mashin bai iya fita daga cikin mashin ba saboda me saboda ya riga ya soke shi a jiki yana cikin wannan katantan yana cikin wannan motsin saboda zafin fitar rai wa kharrar fata mayyitan kawai wannan matashin nan take shi ma sai faɗi sai rasu ina fatan fahimtar uwa lokacin da macijin yake kokarin mutuwa yana irin a motsi da cikinsa haka zai mutu to shi ma matashin nan take babu wata wata ko sai faɗi sai rasu fama yudra marwacin hadisi ne ce ba a sani ba ayyuhuma kana asra'u mauta waye a cikin su ya riga wani mutuwa alfata shin matashin ne ya riga macijin mutuwa amil hayya ko kuma macijin ne ya riga matashin mutuwa ba a sani abinda da aka sani shine mutum yana wannan abin ko shi ma matashin ya faɗi ya mutu nan take kowane daga cikin su rai ya fita daga cikin sa fa zukira dalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala to lokacin da abin ya faru kamar yadda na ga muku annabi yana can filin khandak ana ta haka saboda ka sai aka je aka ba annabi sirat aminci tsar tabbata a gare shi labarin abin da ya faru wannan matashi ne ba wajen ka yanzu ya nemi izini ta wajen iyalinsa ga fa abin da ya faru da shi فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم tsara tabbata a gare shi yace inna bil madinati jinnan qad aslamu yace ku sani a cikin garin nan na Madina akwai aljanu da dama da suka musulunta muna rayuwa tare da su muna kaiwa ko muna kai komo tare da su aljanu ne suna nan a cikin garin nan na Madina amma kuma musulmi ne fa idza ra'aytum minhum shay'an annabi yace duk lokacin da kuka ga wani abu irin wannan ma'ana kuka ga wani abu maciji ya shiga muku gida ko daki yana kai komo ko yana harkokinsa a ciki to fa'afinuhu salafata ayyami ku nemi izininsa ku lallabe shi ku yi masa bambaki tsawon kwanaki guda uku annabi sira da aminci tsar tabbata a gare shi gaya musu haka ya ce duk lokacin da kuka ga maciji irin wannan a cikin gida ana bayani a cikin gida ba a daji dama a cikin daji na ruwanka da shi sai ya wuce ka wuce a barku shi kenan amma yanzu cikin gidanka ya shiga inda kake kai komo ba za ta yi ba ta yi a ci ana ma'amala ga mutum a cikin ɗaki kuma ga maciji ba za ta yi ba gaskiya inda mutum bai wasa da maciji ba ne saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da ugansa a cikin daki to ku nemi izinin su ku ba su baki bawan Allah nan ba wajen zaman ka bane ka fita yawwa ka daure ka yi wa Allah ka fita to kaga inda musulmi aka ce dan Allah zai yi bin zai fita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in badalakum ba'ada dalika idan bayan kun ba shi baki na kwana uku ya ƙara bayyana a gare ku ya ƙara fitowa bai ji mafiyar da kuka yi masa don Allah ba kenan sai abin zira da aminci tsar tabbata a gare shi ce faktulu to ku kashe shi fa inna ma huwa shaytan to a lokacin ba musulmin aljani bane shaytani ne ke da cutar da ku yake sai an kuwa ana fata an fahimta to haka annabi zira da aminci tsar tabbata a gare shi babu wannan ka'ida da mammiya tun daga wancan lokaci kuma har yanzu duk lokacin da ka ga maciji a cikin ɗakinka ko a cikin gidanka galibi macijan da suka musamman a cikin inda yake garuruwa ne haka da sauransu macijan da suka fi shiga cikin gida su je su zauna da sauransu galibi ba macijan gaske ba ne saboda ka wasu daga cikin aljanu ne wasu musulmi ne wasu kuma shekaru ne to idan ka gan shi kai tsaye ba a so a ce to a je a yi taron dangi a je a kirawo yara kowa ya ɗauko dutse yawa a ta jifa maciji sai ya mutu za a samu matsala wani lokaci kun ga abin da ya faru da wannan matashi kun ga shi karewa ma a ce abin da tare yake da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yake wa aiki ba a lokacin hidimar wa yake a lokacin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka bai hana wani aljini halaka shi ba to saboda haka duk lokacin da aka ga irin wannan sai in an san inda mutum yake sai a yi masa bambaki a ce to bawan Allah nan ba wajen zaman ka bane wajen zaman mutane ne ka yi wa Allah ka fita idan aka ƙara jin motsin sai ya ƙardawa a faɗa na biyu idan aka ƙara jin motsi tsawon kwana uku sai a ƙara faɗa idan bai ji ba to ɗayan biyu ne ko dai maciji ne na ainihi ba shi ɗali ba ne ba aljani ba ne kuta-kuta ko kuma aljani ne amma ba musulmin aljani ba ne shaɗani ne so ke cutar da to kaga ko dai ya kasance shaɗanin aljani ne cutar da kai ke sanyi ba wuce ya ce ka cuci matucin ka kamun ya cuce ka haka ne to sai ka sauri ka gama da shi shi kamun ya gama da kai ko kuma ya kasance macijin ne kawai shi ma wannan babu amfani zama da shi saboda kada ya samu wani daga cikin mutanen gidan ya cutar da shi saboda haka duk babu laifi idan aka yi wannan kwana uku sai a kashe shi sai a kashe shi malamai suka ce shi wannan matashin abin da ya faru shi ne lokacin da ya kashe wannan maciji to akwai yan uwansa shedanin aljanu ko kuma yan uwansa aljanu wanda ba su ji daɗin abin da ya ba yana kashe musu ɗan uwa su ma suka je suka kashe shi shine abin da ya faru ba wai shi macijin da aka kashe bane ya taso ya kashe shi a'a shi aitin da ya zama wannan macijin aka kashe shi an kashe shi har lahira ya mutu to amma me yasa wancan matashi ya rasu abin da yasa wancan matashi ya rasu shine yan uwan wannan aljani da aka taba tun yana da dangi saboda haka shi ma nan da nan da suka ga abin da ya yi dan uwan sai suka ɗaukar sa sai suka make shi ma sai mutu a nan take ina fata fahimta saboda haka abin da ya faru kenan shi yasa irin wannan a duk lokacin da ya faru abin da ya kamata mu dauka kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ne fitar da shi a cikin sahihi littafin sa a cikin kitabus salam babu qatl al-hayyat wa ghayriha haka nan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 2257 malai ce hal min al-jinni wash shayatin dhukurun wa ina shin a cikin aljanu da mutane afuwar a cikin aljanu da shekaru shin akwai maza da mata kamar yadda jinsin ɗan adam yake maza ne da mata babu wani jinsi na uku namiji ne kawai da mace to ya tsarin halittar shekaru da aljanu take shin maza ne da mata ko kuma ba su da kala kamar mala'iku tun da mala'ika yanzu wacce wani jinsi ne yanzu mala'ika shin za ka iya cewa mala'ika namiji ne ko kuma mala'ika mace ne wanne ne daga ciki allah maɗaukakin sarki bai yi wa mala'ika jinsi ina fata fahimta saboda ka shi ba ka ce masa namiji ba ka ce masa mace ba shi sa lokacin da kafaran maka suka jingina matantaka zuwa ga mala'iku allah maɗaukakin sarki ya zarge su wa za'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahman inasa suka ce mala'iku 'ya'yan allah ne amma kuma mata sai Allah maɗaukin sarki ce a shahidu khalqahum shin kuna nan aka halice su a gaban ku kuka tsaya kuna gani aka halice su kuka ga mata ne sai Allah ce satuktabu shahadatuhum wa yas'aluna za a rubuta wannan abin da suke faɗa na shaidar ƙarya kuma ranar tashin alkiyama sai an titsiye su an tambaye su sun ba da shaida akan to shin shine malam yake so ya tabbatar mana su aljanu shin kamar mala'iku suke ko kamar mutane mutum mace da namijin mala'ika ba za ka ce masa ba za ka ce masa namiji ba za ka ce masa mace to shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala wannan gaba mala yace fi sahihaini an Anas radiyallahu anhu qala hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Anas dan Malik Allah kara masa yarda qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbata a gare shi ya kasance ibada khalal khala'a idan zai shiga ban daki zai kewaya bayan gida kala yakan ce اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا أبنجي إنا نيمان سرنك دقى الشيطان مزا لكم الشيطان ماتا قال البخاري إمام البخاري يتي وقال سعيد سعيد بن زيد سعيد بن زيد يتي حدثنا عبد العزيز عبد العزيز يبان الأبان يتي إذا أراد أن يدخل أبن دا أكيد في idza dakhala al-khala'a idza arada an yadkhula idan yayi nufin shiga ban daki ba abin da ake nufi idan annabi ya shiga ban daki an gane dan kun larabcin da aka ce idza dakhala dakhala wani irin fi'ili ne fi'ili ma dun ko ma dai kuma abin da yake nufi ka riga kai to sai ka ce sai ka fassara ka ce idan annabi ya kasance idan ya shiga ban daki kaga sai ka fahimci cewa kamar sai ka shiga ban daki ne za ka yi za ka karanta addu'a wanda kuma ba haka bane ina fata an fahimta shi sa sai ya fassara a namiji sai ce idza arada ayyada kula idan yayi nufin shiga ma'ana lokacin da ka ɗauko ruwa a buta ko kuma ka taho zaka shiga ban daki kana dab da shiga kafin ka shiga sai ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ith sannan sai ka sa kafar hagu sai ka shiga ina fata an an fahimta haka al'amarin yake ba sai ka shiga ne zaka faɗa ba dan kamar yadda muka faɗa cewa ai ba daidai bane mutum ya shiga cikin madaki kuma yana ambatan Allah madaukakin sarki a ciki yau مالك قال ابن الأخير ابن الأخير يتي الخبث بضم الماء abin da ake nufi da alqubusu da yiwa ba'u din nan dhamma ma'ana alqubusu haka ake ambata ake ambata kada ka yi wa ba'u din nan dauri ka ce alqubusu alqubusu min alqubufi wal khaba'ith sai ce jam'ul khabith jam'i ne na alkhabith wal khaba'ith alkhaba'ith kuma jam'i ne na alkhabithatu alkhabithu namiji alkhabithatu mace kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nur ko al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat to haka namiji da mace sai ce wa yuriduna abinda ake nufi da shi in jami'in al-akhir dhukuru shayatin wa inathu su ne maza daga cikin shedanu da kuma mata daga cikin shedanu kun ga wannan hadisi ya tabbatar mana cewa ashe a cikin aljanu akwai ne akwai maza kamar yadda yake a cikin aljanu akwai mata yadda mutane suke maza da mata ne haka aljanu suke suma jinsi biyu ne akwai namiji akwai mace malaici intaha wannan magana ta ibn al-akhir ya ɗauko ta ne daga cikin littafin lisanul arab lisanul arab littafi ne na kamus na fassara ɗaiɗaikun kalmomin larabci to a ciki ɗauko wannan magana yace wa qad marra ma'ana hadithu abi hurairata fi fadl ayatul kursi hadisin abu huraira ya riga ya gabata a cikin bayani game da falalar ayatul kursi hadisin da abu huraira suka yi gwagwarmaya da shaɗan ɗin sama da maka gabatar a baya alal hafizu fi sharhihi imamu ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin sharhin hadisin yace ibaratul akhira min hadha al-hadith abin la'akari na ƙarshe a cikin hadisin idza qultaha لا يقربك لا يقربك الشيطان حتى تصبح wanda shi shedanin aljini ga abu da cewa idan ka faɗa ayatul kursi ka karanta ta babu shedanin da ya isa ya kusanto inda take hatta tusbiha sai ka waye gari ai kun ga abin da shedan ya ga abu da kenan ko yace zan ga maka wani abin da Allah zai amfana da kai da shi idan ka je kan cewa karanta ayatul kursi sai ce idan ka karanta ayatul kursi babu shedanin da ya isa ya kusanto inda kake har sai ka waye gari to nan malam yake mana ishara zuwa gare shi kala yace wa fi riwayati abul mutawakkil a cikin wata riwaya ta daban ta abul mutawakkil yace idza qultahunna idan ka faɗi waɗannan idan ka faɗi wannan kalma ko wannan jumla ko wannan addu'a ta ayatul kursiyu a la yaqrubuka dhakarun wala untha min aljinn sai ce masa to shedanin aljani namiji ko shedanin aljana mace ba za su iya kusanto inda kake ba haka ya faɗa a cikin wata ruwaya wata ruwaya kawo cewa ya aljanu gaba ɗaya amma ruwayar da mala ya mana sai ta nuna cewa abinda shi shi ɗan ya gaya wa abu da cewa idan ka karanta ayatul kursi ko namiji ko mace daga cikin shaɗanu ba za su iya kusantar ka ba har ka wayi gari ƙala ya ce wa fi ruwayati ibn durais min hadha alwajh haka nan ruwayat ibn durais ta wannan fuskar ita ma ta zo da lafazin لا يقربك من الجن ذكر ولا انثى صغير ولا كبير namiji ko mace karami ko babba daga cikin aljanu bai sai kusanto ka ba malai ce wannan magana ya dauko ta ne daga cikin fatul bari sharhi sahih al-bukhari qultu malam wahid yace sai na ce wa min hadha daga nan ne yufhamu za a fahimci annahu yujad fil jinni dhukran wa inath ashe akwai aljanu maza akwai aljanu mata a cikin dangi na shekaru wallahu a'lamu bis sawab malin sai Allah madaukakin sarki shi ya fi sani ne ina fata an fahimta yanzu dai kun ga talhisin bayanin da malam yake so ya ga mana shine a cikin aljanu akwai maza da mata kamar yadda a cikin mutane akwai maza da mata duk irin wannan malam ya tattara bayani ne yayi bincike domin idan za ka yi ma'amala irin wannan ko za ka yi magana akan aljanu ya kasance ka yi ta ne ala basirati ba akan jahilci ba ko kuma abin da aka ji ana faɗa ko tasiriyoyi da abubuwan da aka ga da iyaye da kakanni Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace zamu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa nan na'am ya ce kamar ya sauraron abu yake a cikin banɗaki wannan babu laifi insha Allah ta'ala dan ya tabbata wasu daga cikin magabata hatta idan za su shiga banɗaki akwai ɗaya daga cikin magabata idan zai shiga banɗaki saboda kada ya asara zamansa a cikin banɗaki idan ya shiga cikin banɗaki sai ya kawo na bawansa sai bashi daga waje sai ce taimai karatun alkur'ani ina fata muka fahimta shi ba shi yake karatun alkur'anin ba amma sauraron karatun alkur'ani kana cikin banɗaki shin haramun ne ba haramun bane ba haramun bane saboda kada ya ɓata lokacinsa a cikin banɗaki baya komai baya wani abin da zai amfana da lahirarsa sai a rinƙa mai karatun alƙur'ani yana saurara ƙur'ani yana ratsa shi yana shiga jikinsa yana tadabbarin ayoyi har ya fito kun ga zamansa a banɗaki na ya rinka da shi kenan to babu laifi za ka shiga banɗaki sai ka kunna karatun alƙur'ani sai ka ajiye shi daga waje kana cikin banɗaki kana saurara ba bi za ka rinka yi kawai ka saurara za ka rinka yi ko ka samu wani malami mai wa'azi mai karatu yana karatun alkur'ani tafsiri ko yana karanta hadisi ko yana karanta littafi na musulunci sai ka aje yana yana kara yana karatu ka kuma kana cikin banɗaki kana saurara wannan babu laifi insha Allah ta'ala ba komai amma dai ka shiga da abin da cikin banɗaki wannan ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am na'am na'am ya ce idan mutum yi alula zai alula a cikin banɗaki galibi idan mutum yi wanka yakan yi alula to kuma an san a cikin farkon alula ana yin bismillah to ya bismillah na ta kasance a da yawa daga cikin malamai kamar ibn uthaymin fatawar da na gaba ya ce mutum ya yi bismillah a cikin ransa babu laifi ya ce ya yi bismillah a cikin ransa babu laifi insha Allah ta'ala wasu kuma daga cikin malamai su suna ganin cewa idan banɗakin nasa mai kyau ne babu najasa dama ba wai ku fahimta ba wai a cikin mujarradin ban aikin ne hana ambaci Allah ba a'a inda yake akwai najasa ne ba a so ambaci Allah a wani ina fata an ga an fahimta ba wai cikin ɗakin ban ɗakin ne idan ka shiga ciki haramun ka ambaci Allah ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi shine inda yake akwai najasa bai kamata ambaci Allah a wajen idan ban ɗaki ne da yake tsaftatacce da sauransu to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan zaka fara ka ce bismillah babu laifi amma da shi ufemi na ganin ihtiyaban wanda kai bismillah a cikin zuciyar abin da ya kawo wannan tattauna ku saboda malaman da suke ganin cewa bismillah dole ce shar'i ce a cikin alwala idan ka zo za ka yi bismillah ina ganin lokacin da muka karanta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ai mun tattauna akan wannan sosai idan za ku iya tunawa yawa akan mai hukuncin bismillah mun tattauna akan wannan tattaunawa mai tsayi kwarai da gaske wasu daga cikin malamai suka ce bismillah lokacin za ka alwala shar'i ce idan ka bar bismillah alwala ka fate ba an fahimta wasu kuma suka ce a sunna ce mai karfi idan ka batta babu baka sani ba ka batta babu nabi a lokacin wasu suka ce ko kana sana ma ka batta babu nabi a lokacin to malaman da suke gani cewa idan baka yi bismillah ba a lokacin lalace to su ne suka ce ko da a cikin bandaki ne babu najasa sai kai amma akwai najasa suka ce ka haƙura ka fito sai kai a waje wanda kuma suke gani cewa alwala ba dole bace suka ce kai a cikin zuciyarka shikenan ya dauke maka ina fata an fahimta yawa saboda haka dai a ihtiyatan abin da zai fi shine idan mutum yana cikin bandaki zai alula a sai sai yayi bismillah a cikin zuciyarsa wannan zai fi kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka